أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي gaba da darussan mu na aqida muna karatu cikin littafin al-aqida at-tahawiyya ta Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salam al-Hanafi at-tahawi Allah ta'ala ya mishi rahma wannan shine zaman mu na 12 insha Allah ta'ala cikin abin da yake zato za mu tashi yau a gabar da ko kuma gabar ƙarshe da muke magana akan ta shine mala yace wa natba'u sunnah wal jama'a wa najtanibu shuzuz wal khilaf wal firqa wato muna bin tafarki na annabi sallallahu da kuma tafarkin sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa sannan muna nesantar wato ainihin sabani da kuma rarrabuwar kai wannan shine tafarki na ahlus sunna ka bi tafarkin annabi sallallahu ka bi tafarkin sahabbai ka nisanci a shuzuz wal khilaf wal furqa duk abin da yake na rarrabuwar kai wannan da abin da ya sabi sabani dukkan nisance shi kasance yana haifarwa al'umma da rauni an gane duk abin da ya samu al'umma yanzu yawanci to rarrabuwar kanta ya janyo mata kaga ana kashe musulmai a duniya amma musulman kuma sun yi shiru saboda kansu ya rarrabu an gane kansu ba a haɗe yake ba amma da kansu a haɗe yake to diyan da musulmi aka tafa shi a duniya to diyan da dan uwansa musulmi yake kuma zai ji an taba dan uwansa to amma in kai ya rabu sai ya ji a da musulman guri kaza ake ya za mu tashi a gaba da mala ya ce wani hibbu ahlal atli wal amana sannan muna san ma'abota adalci da amana wani da zai ahlal jauri wal khiyana sannan muna kyamatan ahlal jauri ma'abota zalunci wal khiyana da kuma mi yaudara wannan mala yana so nuna maka alwala wal bara dole a musulunci abin da ya shafi lawazim na la ilaha illallah na tauhidi to an sai an samu alwala wal bara alwala shine ka jubinci mutanen kirki ka so su tun daga kan annabawa salihai malamai dukka kaso su a bangare guda kafirai mushrikai fasikai mujrimai duk wannan ka kyamace su amma babu cikar imani ga muminin da yake son kafirai bai da cikar imani ko yake son fasikai in har yanzu ka ji cewar akwai kafiri da fajirin da kake mungun sansa kake kaunarsa to imaninka akwai saura an gane domin muminai su suna son abin da Allah yake so ne kuma suna kyamatar abin da Allah ya kyamata to Allah yana son mutanen kirki baya son mutanen banza shi yasa zaka ji Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muttaqin amma a bangare guda sai ya ce la yuhibbul kha'ini kenan kun ga Allah ga waɗanda ya ce ma yana so ga waɗanda ya ce ma baya so to yana daga cikin son Allah ka so abin da Allah yake so ka kuma ki abin da Allah ya kyamata an fahimci wannan dan haka mutum ya duba imaninsa ya duba rayuwarsa ya yake da mutanen kirki shin har yanzu yana son 'yan diraman nan so kuma makafan so shin har yanzu yana son 'yan kwallon nan so kuma so mai tsanani dukka sai ka duba kanka idan ka kana son su ga su kafure ne fasukai ne mujurmai ne yawancin su ma 'yan luwaɗi ne yawancin su matan su 'yan maɗigo ne kana son su kana gano su kun ga mutum akwai matsala imanin shi to daga cikin imani ka so mutanen kirki ahlul adli wal amana wanda za su zo a farko farkon su sune annabawa an gane shi yasa annabi musallallahu alaihi wasallam sahabbai suke tun a lukabun turo shi ma a matsayin annabi suke ce da shi al-amin so da mutum ne mai amana an gane to haka adalci wannan shine sifar annabawa bangare guda kuma al-jawr wal khiyana sifa ne ta waɗanda suke mushrikai kafirai mujrimai fasikai wa naqulu Allahu a'lam fi mashtabaha alaina ilmu mala ya ce za mu je Allah shi an mafi sani cikin abin da iliminsa ya wato ainihin wato gaure mana ba mu san iliminsa ba wannan shine abin da yake na daidai idan baka san ilimi ba ka ce Allahu alam domin fada faɗi ga addini a cikin addini da jahilci wannan bin san zuciya ne kuma Allah daga cikin al-muharramat abubuwan da ya harama ya haramta mana kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون wace abubuwan da Allah ya haramta shine a tambaye ka a addini baka sani ba kai fatawa za ka rusa kanka ka rusa addini an gane don haka idan har aka tambaye ka abu baka sani ka ce Allah ba يلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لك يوى ألا faɗe cewar Allah haka ya ce kuma baka da ilimi da wannan kuskure ne don haka ɗalibin ilimi ba kunya ba ne ba gajiyawa ba ne a tambaye ka tambaya ko da duniya ta taru tana jin ka baka sani baka ce Allahu a'lam an gane don haka fatawa da jahilci kuskure ne kuma haramun shi wa nara al-mas'a 'ala al-khuffayn fi as-safar wal hadar kama jaa fi al-athar wa nara al-mas'a 'ala al-khuffayn sannan muna ganin wato halastin shafa akan hufi hufi abu ne sananne ko fi safar lokacin bulaguro wal hadar da lokacin zaman gida ne yana raddi ne akan waɗanda suke inkarin shafa akan hufi shafa akan hufi addini ne lokacin da na sa hufi a kafata cikin tsarki cikakke ko na sa safa ko sa takalmi duk ya halasta na shafa akan su lokacin da nake zaman gida zan yi shafar yini da dare da yini guda idan ina lokacin bulaguro kuma akan hanya zan yi dare uku da yini uku an gane wannan shi ne ya zo kuma a hadisi na jarir dan abdullah wataran ya yi alwala sai ya shafa akan huffinsa wanda suke tare da shi suka ce ya haka sai ya ce haka na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi an gane sannan kuma mughira dan shu'ba shi ma ya rawaito cewar ya ga annabi sallallahu yana shafa akan wato ainihin safa da kuma takalmi haka abdullah dan umar karkashin wannan abinda 'yan shi'a suke na shafa akan kafa ba tare da sun sa huffi ko safa ba su shafa akan kafa su maimakon wanke wannan kuskure ne an gane yawa kuskure ne abinda yake na daidai zan yi shafa ne akan kafa lokacin da ya zama kafar akwai mi huffi a jikinta ko kuma a cikinta ko takalmi ko safa amma in ba haka ba in haka take a fili to wanke ta shine abin da yake wajibi kuma shine abin da alqur'ani yazo da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana shi wal hajj wal jihad madiyan ma ulil amri min al muslimin mala yace da aikin hajji da jihadi masu ci gaba da gudana ne tare da jagororin al'amari na musulmai an gane barihim wa fajirihim wato nagarin su da na banzan su ila qiyamis sa'a hatta shin alkiyama la yubtiluhuma shay'un wa la yanquduhuma wani abu baya bata su ko ya warware su ne yana so ya tabbatar maka abin da ya shafi jihadi da aikin haji shugabanni za su jagoranta to za a bi su ai an gane kuma shugabannin nan a iya samun na kirki kuma a iya samun mi na banza yawa a iya samun kamar yadda mabiyan ma ai haka ne ko mabiyan ma ai ba dune na kirki ba ko akwai na kirki akwai na banza to haka shugabannin tunda ai shugabannin a cikin mabiyan aka ɗebo su Allah ya zama da su shugabanni na haka yadda mabiyan ma dukkan su ba kowa ne na kirki ba haka shugabannin na haka dai shugaba abin da ya shafi aikin hajji in ya tsara za a masa biyayya haka in ya shafi jihadi za a masa biyayya a mishi da'a kuma jihadi sai da shugaba ba zai yi kawai kowane gungu su ware su ce su ma jihadi ba su je su an gane dole sai da shugaba sai da jagora wa nu'minu bil kiramil katibin sannan muna imani da waɗannan mala'iku masu rubutu din kamar yadda Allah ya faɗa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun an gane waɗannan mala'iku ne wanda Allah ya ce la yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kamar malamai suke ambata kuma na gefen dama yana rubuta ayyuka na gargari na gefen hagu kuma yana rubuta ayyuka na banza da mutum yake aikatawa sannan idan har kai aiki na gari na gefen daman ka zai rubuta an kai aiki na banza sai an dakwance ka a ga za ka tuba ko ba za ka tuba in ba ka tuba ba shine za a rubuta maka hakan daya amma na lada in kai za a rubuta maka goma haka har ɗari bakwai haka har ba adadi to amma duk da haka sai ku ga ranar alkiyama mutum ya tafi da saban da ya fi ladansa to ya za a yi da shi bayan da za a yi da shi in ka zo man ja abil hasana ta falau ashu amsaliha man ja bi sayyi'ati fala yujza illa misla in ka zo da aiki na gari guda ɗaya an miyar maka shi goma an miyar maka shi ɗari bakwai duk saboda ka tsira amma in ka zo da na banza sai an dakwance kama ka tuba in baka tuba ba sai a rubuta kuma ɗaya za a rubuta an gane to amma kun ga dan adam duk da haka sai ka ga ya tafi da mi kaya a kansa fa inna allaha qad ja'alahum alaina hafizin Allah ya sanya su waɗannan wato ainihin mala'iku din wato masu kiyayewa a gare mu ya'lamuna ma taf'alun dukka yahfazunahu min amri Allah an gane lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi kenan ko yahfazunahu min amri Allah ko waɗannan mala'iku ne da suke kiyaye ayyukan da kake yi sannan ranar alkiyama in sun gama rubutu sun kai wa Allah Allah ta'ala zai ce ga abin da mala'ikuna suka rubuta ka duba ko sun zalunce ka bawa zai duba ya gani ya ce ba abin da suka dora mun duk abin da na aikata na yi din kana da uzuri ba mumini zai ce bai da uzuri bai da hanzari idan mumini ne na gaske yana aikin yana tuba sai Allah ya ce da shi satartu alayka fi dunya wa ana aghfiruha lak al duniya na maka sutura yau kuma zan gafarta maka wannan ba mumini ke gane amma wanda yake kuma yana aikata sako yana jin daɗi ko tana aikata sako tana jin daɗi hasali ta ɗauka a waya ta watsa wa duniya ita fitsararriya ce ko shi ya nuna fitsararre ne don haka shi da matarsa ya sumbace ta ya janyo ta ya ɗauka a hoto ya duk wannan wani irin addini don haka wannan idan ya zo ranar alkiyama Allah ta'ala ba zai karɓi hanzarinsa ba shi ma daman kuma bai isa ya shi wani abu da kashe Allah zai sa a wuta da mutum na haka mutum ya jiya wa kansa tsoron irin waɗannan abubuwa mutum ya zama mai kunya ya zama mai kamewa mutum ya zama mai mutunci kar ya koyi da waɗancan masu shan nonon abubuwan da ba shi ne ba ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ما لا يتشو نؤمن بملك الموت منا إيماني دا واتو ملائكة متوى almuwakkal wanda Allah ya wakilta shi bi qabdi arwahil alamina domin karbar ran mi talikai Allah yana cewa kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malamai kuma suke cewa wannan shine sunan shi ba azra'il ba duk da azra'il a littattafan tafsiri in kuna karanta za ku ga malaman tafsiri sukan kawo ciwon shine sunansa amma dai isra'iliyat ne malamai suka ce bai zo alqur'ani ko sunna ba alqur'ani Allah ya kira shi da mai malakul maut da tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum dan haka aikin sa kuma wannan mala'ikan shine karbar rai duk wanda ya mutu to ya ga malakul maut an gane ko sai ya zo shine zai zo da mala'iku kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa mala'ikun za su rigaye shi zuwa idan suka rigaye shi zuwa idan na rahama ne su suka rigaye shi idan da ba na rahama bane mama kowa ne ne da za su rigaye shi shi kuma zai zauna daidai kan mutum idan mutumin kirki ne zai ce ya kira mai tsarki ki fito zuwa ga yardar ubangiji da gafararsa idan kuma mutum banza ne ya ce ya kira kabisa ki fito zuwa ga fishin ubangiji to haka yake karɓar rai na wato ainihin mutanen kirki da kuma ran mutanen banza wa bi azabil qabr liman kana lahu ahlun ahlan sannan muna imani da azabar kabari ga wanda yake mai ahalinta ne Allah ta'ala ya tsare mu daga azabar kabari azabar kabari sabita fil qur'ani was sunna wal ijma' tabbatacciya ne a alqur'ani da sunna da ijma' annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya malamin suka ce wannan azabar kabari ne amma wa yawmal qiyama adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab an gane sana annabi sallallahu alaihi ya wuce ta kabari yake sha mai innahum la yu'azzaban wannan mutanen kaburbar ana musu azaba ba dan wani abu babba ba ɗayan su annamimi ne ko ɗayan su kuma ba tsarki daidai ga sallallahu alaihi wasallam a sallah ya tarbiyantar da mu dukkan sallah mu nemi tsari daga abubuwa mi guda hudu daga cikin mi min wa min fitnati azabil wa min azabil qabr ko mu nemi tsari daga azabar mi azabar kabari kenan azabar kabari sabita ne dan aka ba wanda zai inkarin ta sai jahili wa su'ali munkarin wa nakir sannan muna yi gaskata wato su'al tambaya ta munkar da nakir mala'iku ne guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sufofin su ba su da dadin kallo an gane kuma annabi sallallahu alaihi ya kira su da munkar da nakir in an sa mutum a kabari fi qabrihi a kabarin mutum kenan za su zo su tambayi mutum an rabbihi dangane da ubangijin shi wa dinihi dangane da addinin shi wa nabihi wato an dangane da annabinsa wannan su ne tambayoyi guda uku kacal da za a yi mutum amma Allah ba zai iya amsa ba sai Allah ya tabbatar da shi amma ana Allah yana tabbatar da masu imani ya sabbitu Allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa idan an sa mutum a kabari lokacin da mutane suke juyawa yana jin takalmin sawun takalmin juyawar mutum a daidai lokacin kuma yana jin zuwan mala'iku waɗanda za su mar wannan tambaya na haka shi yasa ne su sun shi ku roƙa mutum mai tabbatuwa domin yanzu za a tambaye shi shi sa an sa mutum a kabari a tsaya a kabarin shi a roƙi Allah ta'ala ya tabbatar da shi ya ba shi ikon mai amsa wannan tambayar domin mala'ikun za su zo ne da firgitarwa su tambayi mutum dangane da ubangiji dangane da annabi sallallahu dangane da addinin sa na musulunci mala ya ce dodo muna imani da tambayar munkar da nakir da za mutum a kabarinsa za su tambaye shi dangane da ubangijin shi addinin shi annabinsa alama ja'at bihi al-akhbar a rasulullah sallallahu a bisa abin da wato ainihin hadisai suka zo daga annabi sallallahu alaihi sahaba kuma suka zo daga sahabbai radwanullahi alaihim Allah ta'ala ya fara musu yarda wal qabru rawdatun min riyadil janna malai yace shi kabari din nan ko dai dausayi daga dausayin aljanna aw hufratun min hufarin niran ko ya zama rami daga ramukan wuta kabari ɗayan biyu duk wanda yake kabari yanzu ko dai cikin daɗi yake ko wuya an gane ko dai cikin daɗi yake ko wuya in daɗi ne to ba yankewa kuma har daga nan mutum ya wuce aljanna amma in wuya ce daidai laifinsa ne daidai gwargwada abin da wani a iya masa wuyarsa ta wani yini guda wani a iya ɗorawa a yini wani a iya mata shekara yanayin laifinsa wani kuma a iya mar har a tashi alkiyama daga nan ta kare masa wani kuma daga nan ɗin masu ya tafi wuta ya da midiyar saboda irin laifin da an gane don haka mutum yawa kansa aiki domin gobe gane yawa aiki yawa kansa aiki musamman aikin da ko ka mutu zai ci gaba da gudana yawa in Allah ya baka kuɗi zaka iya tona wani rijiya a kauye ka je ka tona musu zaka iya wani abu na alkhairi ko me zaka iya yi kai yi wa kanka اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد an gane wa qaddimu li anfusikum kowa wa kansa ayyuka na mi na gargari wa nu'minu bil ba'th sannan muna imani da mi al ba'th tayar da mutane wanda Allah ta'ala yake faɗa dole zai tayar da mu wa laqad khalaqna al insana min sulalatin min tin wa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون bayan an halitta kun daga kaza daga kaza zuwa kaza ko duk in an gama an zo an yi rayuwa kuma sai a mutu thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan kuma ranar alkiyama sai a tayar da ku dan haka duk wanda ya ce mi من يحيي العظام وهي رميم وانا ارنيني قل يحييها الذي انشاها اول مره kace in an diddige ba ta ba zancen za a tayar da mu a'a wanda ya kirkire kai halicce ka farko shi zai dawo da kai shi yasa kafirai da suka ce mi la yub'athu za'ama alladhina kafaru an la yub'athu Allah ya ce qul bala wa rabbi la tub'athunna sai da ya hada da taukidar da rantsuwa bala wa rabbi la tub'athunna wallahi tabbas nan sai da ubangiji sai an tayar da ku sun malatu na ba'unna bima amiltu sannan duk abin da kuka aikata kuma sai an baku labarin shi wa zalika ala Allah yasir mai sauki ne a wajen Allah ba wani abu ne mai wahala ba wa ma zalika ala Allah bi aziz ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida da halitta ku da tayar da ku tamkar rai guda ɗaya haka Allah zai kuma Allah mai iko ne akan komai da haka mutane mu ji tsoron Allah gaba ɗaya mu don haka wani uminu bil ba'as muna imani da mi al ba'as za a tayar da mu wa jaza'il a'mal yawm al qiyamah to kun an tayar da mu shine sakamako da sakayyar ayyuka ranar al qiyama cewar ka ci bulis ka cuci mutane ka zalunce su la akwai ranar da bawashi yake cewa ranar kin dillanci yanzu irin wahalar da shugabanni suke gana mabiyansu aka ce an tafa ka ba sakayya ai kuma ai to akwai sakayya wallah tu abin da kai na adalci sai ka ganshi na zalunci sai ka mi sai ka mi ganshi kuma annabi su san dama ya ce shugabanci amana wa ina yawmal qiyamati khizyun wa nadama ila man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi annabi ya ce shi shugabanci da kake gani amana amana ce ranar alkiyama kuma khizyun wa nadama taɓewa ne da cizon yatsa da ɗan da na sani sai wanda ya karɓe shi da hakkinsa kuma ya idar da abin da yake kansa na wajibi don haka ranar alkiyama abin da za a yi shi ne liya jaziyar ladina a sa'u bi ma'amilu wa ya jaziyar ladina ahsanu bil husna fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara hikimar ta da mutane shine a musu sakayya yawa duk wanda ya zalunci wani annabi su san shi har awakai dabbobi mai kafo wacce ta tunkuri marar kafo sai an yi sakayya idan har a dabbobi akuya da take da kafo ta tunkuri marar kafo za a yi sakayya ina kuma ma mutumin da yake da kafo ya tunkuri marar kafo an gane ina mu wani masu kafan suna ta tunkuri marasa ne kafan tukun ga sai an je lahira na haka za a yi sakayya ba za ta tafi haka ba wal da wato al'ab bijiro da mutane yawma idan tu'radun la takfa minkum khafiya khafiya duza a bujiro da ba wanda ya isa ya labe kowa sai an bujiro da shi Eh, wannan shi ne ranar alkiyama kenan za a bujiro da kowa ba wanda zai boye kada wani ya ce wallahi zan boye ai zan labe ba wani labe a rana mala'iku ne za su rako ka an gane kuwa ma shar jinni wa dai yawa in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan wal hisab sanan za a yi mi hisabi an gane za a yi hisabi wani za a masa hisaban yasira Allah ya sanya mu cikin shi Amin.
wani kuma za a masa mi hisaban asira kenan an gane ya ayyuhal insan eh, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yamini فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ya wanda ya karbi littafinsa ta dama Allah ya sanya mu ciki da ya kulu ha umu qra'u kitabiya za a masa hisabi mai sauki kuma zai nuna wa duniya cewa ga littafi na yau na karbi sakamako kyakkyawan sakamako amma wanda aka bashi ta bayan bayansa wannan yad'u thubura zai na kiran halaka sannan zai ce ya laita ni lam uta kitabiya kai tona ina ba ban samu wannan littafin ba walam adri ma hisabiya zai ta daina dama Allah ya raba mu da nadama wa qira'atul kitab sannan muna imani da karanta littafi karanta littafin nan ba wani ne ba zai karanta maka ba kai da kanka ne za a ce iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ba wani ka ce baka iya karatu ba a ranar ne za a ce karanta littafinka da kanka yawa ya ishe ka ya zamo maka mai hisabi yi wa kanka da kanka hisabi wasawabi wal iqab muna imani da mi sawab lada da za a ba wanda suka ayyuka na gargari wal iqab da uquba da za a yi waɗanda suke azzalumai suka yi ta'addanci suka yi kidnapping suka kashe suka yanka mutane a gona wallahi duk wani abin ba zai tafi a banza ba akwai ranar kiddillanci wasirat sannan muna imani da sirati sirati gada ce wacce za a tsallake a tafi mi a tafi aljanna ba wanda zai tafi aljanna sai ya bi ta sirati wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya riga ya hukunta duk wanda kaga aljanna to ya tsallaka sirati sirati din nan gashi siriri bai fi kaurin gashi ba gashi da kaifi yafi na wato ainihin takobi amma haka mutane dole sai sun tsallaka kowa zai tsallaka gwargwadon aikinsa an gane wani zai tsallaka kifta ido kaga ya riga ya tsallaka wani zai tsallaka shi da kamar iska wani zai tsallaka kamar doki mai sauri wani haka da ya karshe da jan yindi zai tsallaka saradi din nan zai tsallaka shi saradi daman gefe da gefe sanu sai sai shi akwai kugiyoyi kugiyoyin nan ga za a sanya amana da zumunta a gefe gefe da gefen saradi idan mutum ya ci amana za ta jajja shi yanayin yadda ya ci ta in ya ci ta da yawa sai ta yi wuta da shi haka zumunta in ya yanke ta da yawa sai ta yi wuta da shi amma in dai ba da yawa yanke ba to amana za ta na fusgan naman jikin shi wani zai tsallaka ba nama haka ba a tsallaka saradi din nan eh, kowa gwargwadon me gwargwadon ai- ai- ai- aikinsa wal mizan sannan muna imani da mizan ma'auni da za a yi awu din nan an gane faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun ko wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah fa amma man thaqulat kinako mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah duk wanda ma'aunansa suka yi nauyi to wannan ya rabauta wanda kuma babu ayyuka na gargari a ma'aunin shi bai yi nauyi ba to kuma wannan halaka ce daga cikin abin da muka ce yake nauyaya ma'auni ranar alkiyama akwai hadisi da annabi sosai muke cewa kalimatan khafifatan ala lisan habibatan eh, ila rahman ko baqilatan fi mizan subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim mutum in yawaita waɗannan kalmomi to suna yawan nauyami ma'auni ranar alkiyama والجنة والنار والجنة والنار مخلوقتان ما ليش الجنة دوتي ينزو هكا halittattu لا تفنيان أبدا ولا تبيدان باسا شافيوا ko su shuɗe. a ce babu su a yanzu haka akwai wata akwai aljanna shi yasa za ku jin Allah ya magana akan aljanna sai ya ce uiddat lil muttaqi an tanade ta ga masu takwa ba za a tanade ta bane wuta kuma uiddat lil kafirin an tanade ta ga kafirai kenan wutan yanzu haka akwai ta aljannar ma akwai akwai ta an gane ba sai an je lahira za a yi ta ba wa anna Allah ta'ala khalaqa aljannata wan nar sannan Allah ya halicci wuta da aljanna qabla al khalq tun kafin ma ya halicci mi halittu wa khalaqa lahum ahlan sannan Allah ya halatta musu ahalin su faman sha minhum ila aljannati fadlan minhu wanda Allah ya so sai zuwa ga aljanna zai tafi falala daga gare shi ne wa man sha'a minhum ila an-nari adlan minhu wanda kuma Allah ya so sai ya kai shi ta adalci daga gare shi wa kullun ya'malu lima qad furiga lahu kowa zai yi aiki ne ga abin da aka gama shude masa da shi na ayyuka wasa'irun na qaddara wasa'irun ila ma khuliqa lahu sannan zai tafi zuwa ga abin da aka halitta shi wato ainihin saboda shi haka kowa da yanda Allah ta'ala ya shi wani falalar Allah ya sa aljanna zai tafi wani adalcin Allah Allah ya sa ina zai tafi wuta an gane da haka kuma kowa ya aiki zai yi aiki ne irin dan abin da aka halitta shi domin shi yanzu a in kaga kana kana halartar majalis na ilm kana karatun alqur'ani kana bin iyayenka kana jita da kanka zato a bangare guda yanzu in mutum ya ga kawai sai dai da wuka yanka mutane yanka rago a gonakinsu ya kashe su ya yi musu fyaɗe ya kaza wannan kuma ya jiwa kansa tsoro kenan ko mutum ya jiwa kansa tsoro shi Allah bai datar da shi ba bai so shi da alkhairi ba Allah ta'ala ya samu wani lafiya insha Allah ta'ala na zamu tsaya ga sai mu dora sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi